بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وأسعد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه وتمسك بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته gamamman godiya ga Allah maɗaukakin sarki mai kowa mai komi wanda ya ba mu damar tarewa a wannan masallaci na bangazi a wannan yammaci na litinin 24 ga watan rabi'in al'awwal hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina shekara ta 1445 wanda yau majalisi ne na tafsirin alkur'ani mai girma wancan magon da ya gabata mun tsaya kan aya ta 170 daidai kuma a yau ma za mu tashi a kan ita wannan aya ta 170 daidai domin mu ida ƙarashe ta insha Allah ta fatan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء
قيل لهم اتبعوا وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا نعم أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء نعم صم بكم عمي فهم لا يعقلون الله مدوكاكين سركي وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله idan aka ce da su ittabi'u ma anzalallah ku bi abinda Allah madaukakin sarki ya sabkar abinda Allah madaukakin sarki ya sabkar shine alqur'ani mai girma da kuma shari'a ta tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi idan aka ce da su su ahlul kitab ko mushrikan makka da kafiran da ke zamna a garin makka ku bi abinda Allah ya sabkar shine alqur'ani mai girma قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا سيسي بل نتبع دم بل نن تا إضراب أنا إبطالي بمعنى بل بزام ببا زام بي abinda muka saba ganin iyayenmu yau da gobe suna yi amma kai kan ba za mu bi ka ba ba za mu bi alkur'ani mai girma ba za mu bi iyayenmu ne da abin da muka gada wurinsu da abin da muka ga suna yi yau da gobe shi ne ban nattabi ma alfaina alaihi aba'an awalau kana aba'uhum la ya'qiluna shay'an wala yahtadun Allah ya ce awalau kana aba'uhum shin wai koda ya kasance iyayensa sun kasance la ya'qiluna shay'an ba sa hankaltar komi na addinin musulunci wala yahtadun kuma ba sa shari'a sai su ce za su bi su akan haka dan alhamza nan hamzatul istifham ne kuma istifhamul inkari wanda kuma alwawu a wannan wurin wawul hal ce sai zaman tuma a zancen kenan sai zaman tuma a zancen kenan yanzu za ku bi iyayenku da abin da kuka same su akai suna aikatawa halin kasancewa iyayenku ba su san komi ba daga cikin addini ingantacce ba su hankalce shi haka kuma za ku bi su kuma ba su kasance masu shari'a ba ba sa kan hanya madaidaiciya wannan aya tana zargin takalidi kun sami ne takalidi ko bi a makabce shi ne takalidi ka riƙa biyan mutum a makabce abinda ya ce ka yi ka yi kawai ba tare da binciken tabbatuwar abin ba ya inganta ko bai inganta ba tare da wani dalili da ka dogara akan shi ba ko wanda kake bi ya dogara a kan shi da ke nuna abin da yake akai gaskiya ne to kaga irin wannan takalidi baya da kyau sam kuma takalidi da dai ba zai taba kasancewa ba hanya ta ilimi imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala yace at-taqlid laysa tariqan lil-ilm wa la muwassilan lah yace taqlidanci bi a makabce bin mutum ko bin malami ko bin mai fada ba hanya bace ta ilimi kuma ba hanya bace da za ta sadar da kai da ilimi ina fata mun gane yace la fil usuli wa la fil furu' takalidanci ba zai sa ka sami ilimi ba la cikin usuli na addini balle cikin rassa na addini yace kuma wa huwa qawlu jumhurul uqala'i wal ulama wannan magana ita ce magana mafi yawan malamai masu hankali cewa ba a takalidanci ina fata mun gane a yaushe ne aka ba da damar mutum ya takalidanci sai mutumin da yake ami ne bai san komai ba baya iya karanta komai baya iya tantancewa ba zai iya gane abin da ke daidai da abin da ke ba daidai ba to wannan babu laifi ya iya tambayar wani malamin da ya nutsu da shi bangaren aqida shi da manhajin shi da addinin sa ya ce masa menene hukuncin kaza yaya zani yin kaza me ya kamata ayi kaza ya ake zartar da kaza to wannan babu laifi ya tambayi malami akan haka amma duk mutumin da ke da ido da za iya karantawa ya fahimta ya gane ya iya bambanta dalilin wane da wane ya iya ganin cewa amma an yi saɓani wane malami ne hujjojin shi da bayanan shi suka kusa suka fi kusa da gaskiya ta fuskar dalili da hujjoji to wannan bai halatta bai kwaikwayo wani malami sai bibi dalilan malami ya bibi abin da suka ce ya iya ganowa ta hanyar dalili menene daidai menene ba daidai ba ina fata mun gane shi yasa ta kalilanci bai kamata ba ta kalilanci bai dace ba Allah ya ce wa matsalul ladina kafaru ka matsalil ladhi yan'iqu bima la yasma kwatan kwacin wanda suka kafirce ma Allah ba komai bane ba illa kama wanda ke yin yayi kuwa yayi kuwa bima la yasma da abinda baya ji illa du'aan wa nidaa sai kira kawai da kuma kogi summun bukumun umyun fahum la ya'qilun saboda wanda ake kiran summun ko wanda suke kiran wanda suke kira summun sun kurumce daga gaskiya ba sa jin sannan bukumun sun kasance bebaye ne daga barin gaskiya ba sa furci da ita ina fata mun gane sannan umyun idanunsu sun makabce game da hango gaskiya ba sa ganinta fahim la ya'qilun kuma ga su mutane ne wanda ba sa hankarta wannan aya tana kamanta mutanen da suke kiran wasu alloli kuma bayan Allah suna neman agaji wurinsu suna neman wani bukata a wurinsu mai kiran nasu su wa'anda ake kiran ba sa fahimta abinda mai kiransu yake fada sai dai kawai karan da yake yi na neman tallafinsa da agaji da kuma kiransu da yake yi su tallafa masa amma ba sa fahimta me yake cewa inda gumaka ba sa fahimta shi ina fata mun gane to haka duk wanda yake bauta ma wanda ba Allah ba wanda kake kiran ba zai fahimce ka ba ko ba zai iya amfana maka komai ba sai Allah da kun sarki ce ya ayyuhal ladina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باب ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم الله مدوك جنسرك يا أيها الذين آمنوا يا قوة لكك إيماني لألّه كلوا من طيبات ما رزقناكم كتشي min tayyibat daga dadadan ma razaqnakum abinda muka arzuta ku da shi Allah madaukakin sarki yana koran din masu imani wanda suka ga yarda da shi suka yi imani da annabinsa suka yi imani da duk abinda imani ya kumsa gaba daya Allah ce to in za ku ci ku ci daga abin da yake halal ne shine tayyibat dadadan abubuwa na halal ku guji cin haram ku nisanci cin abin da yake haramu Allah maɗaukakin sarki ya arzuta ku da arziki daban-daban daga cikin wannan arzikin ku yi ƙoƙarin zaɓen na halal ku ci wannan na halal ina fatan mun gane wannan aya raddi ne akan mutanen farko akan tsarin da suke tafi akai na na kudirin cewa wasu ababen da Allah ya halatta musu haramun ne saboda suna bin tafarkin iyayensu da kakanninsu ina fata mun gane ga wasu abubuwa Allah ya halatta musu amma iyayensu sun zo sun ce musu haramun kakannin sun ce haramun su kuma suna nan suna biyan manhajin iyayensu da kakanninsu a kan haka to shi yasa Allah madaukin sarki a wannan aya ya bayyana musu cewa su ci daga cikin ababen da ya halatta musu na halal sawa'un abinci ne ko kuma abin sha ne sai nisanci duk wani abin da yake mummuna sannan Allah madaukakin sarki ya alakanta karɓar addu'ar bawa da cin abin da yake halala da kuma nisanta abin da yake haram idan kana son addu'a ka ta karɓo lokacin da kake roƙon Allah madaukakin sarki to yana daga cikin sharaɗin karɓar addu'a ka nisanci cin haram in baka cin haram to Allah zai karɓa ma addu'a ina fata mun gane imam muslim ya fitar da hadisi hadisin abu hurairah قال يجي وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذا الله إرادة من شاء الله سكبت أغريش يجي أيها الناس ياكو متاني إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا كسني للي ألا مدوك كنسركي سرك كتشن سركيني بايا كرب أبو سيمين سركي ألا بايا كرب أبو سيمين سيمين سركي da za ka yi sadaka da kuɗin haramun Allah zai karɓa ba zai karba da za ka saci kudin ƙasa ka yi baba kere ka ɗibi wani kaso ka yi masallaci Allah zai karba Allah ba zai karba da za ka saci kudin ƙasa ko ka yi ta'amuni da wasu hanyoyi na haramun ta hanyar tara kuɗi ka je ka yi aikin umar ko hajji wallahi Allah ba ya su ina fata mun gane kuɗin riba ba su aikin hajji ba su aikin umara ba a masallaci da su in kai ba a karba ba in kai sadaka da su ba a su in ka ci ka ci haramun kai zakka ma ba a kudda cikin su duk wanda ya tara kuɗi ta hanyar haramun babu zakka a kai shi saboda daga cikin sharaɗin yin zakka ka mallaki dukiya to duk wanda ke neman kuɗi ta hanyar haramun bai mallaki wannan dukiya ba ta shi bace ina ba ta mun gane dukiyar ƙasa ta ka ce wata ƙasa to to don haka babu zakka cikin ta so da kuma baka mallake ta in kai zakka ba ta yi ba kudin riba da ka tara tunda kudin haram ne ba mallaka ka bane ba dan haka babu zakka a cikin su in kai zakka ba za ka ba kudin da aka sai da giya da su irin kudin da aka tara ta hanyar sai da giya ko ta hanyar kwaya ko kudin da aka tara ta hanyar ba karuwai gidaje da makamantansu na haya ko kudin da aka tara aka ba makaɗa da maraya to wannan kudin kudin haramun ne ko da sun kai nisabi ba a zakka cikinsu to me kai musiba da fitina ta kudin haramun yau ne daga cikin al'ummar wanda an san su sun san kansu suke jin tsoron yin sadaka saboda suna ganin cewa kudinsu ba halal a nemi taimako suna da amma kudin haramun ne suna ganin cewa tun da kudin haramun ne ko mun bada Allah ba zai karba to haka zaka dawwama kai ka san Allah ba zai karba aikin ka ba haka zaka tsayawa sai ka hade da ubangiji me lamarin idan ka hade da ubangiji baka tuba akan wannan misali za ta yi kyau haɗo ka da shi wallahi ba za ta yi kyau ka je ma Allah da kuɗin riba ka je ma Allah da kuɗin zina da ka tara kashe mu Allah da kuɗin giya kashe mu Allah da kuɗin ƙasa da kalelaya ka tara ka kwashe wallahi ba za ka ji daɗi ba to kuma in kana da hankali kana son kai alkhairi ka san alkhairi shine mafita a matsayin ka na mai imani wanda ya san da cewa akwai ranar ƙarshe akwai ranar hisabin da za a maka bincike cikin ayyukanka me zai hana ka rabu da kuɗin haramun don ka kyautata alaƙa ka da ubangijin kamar da kuɗin sarki me zai hana me zai hana wannan shi yasa kudin haramun idan ka tara su abinda ke dole gare ka rabuwa da su gaba daya shi ne tuba in kudin kasa ne kame da su sai Allah ya karbi tuba in kudin hoshi da makami ne da sata da tariya ka maida mu ma'abutansu in ka san su in kuma baka san su ba bai yiwa a same su a yi wani aiki gamamme da zai fi amfani al'umma musulmi duka wata gada ta lalace a zuba kuɗin a gyara gada hanya ta lalace tana tara ruwa ta musulmi gaba ɗaya abin ya dame su a zo a gyara wurin a zo a yi wata magewaya gamamma a kasuwa ko tasha ko ta mahaɗa ta musulmi da kowa zai amfani da wannan wurin ina fata mun gane shi kaɗai zai raba ka da wannan duke kuma ya zamanto Allah ya karɓi tubaka haka in kuɗin riba ne a shigar da su wani aiki na alheri da zai gami musulmi gaba ɗaya haka in kuɗin dillancin karuwai ne akwai wanda suka shahara daga cikin 'yan daudu sawa'un mazansu ko matansu da 'yan dillancin karuwan afirka ne da za su rika ɗiban ma'an mata matasa karuwa a afirka suna tura su ƙasashen waje ana zina da su ana ba su kuɗi abin da sananne kowa ya sani wannan kuɗin kasu birge ka billahi da zai halaka ce halaka ce ga mai kuɗin halaka ce ga wanda suke cin kuɗin Allah ke shi kare shi yasa annabi ya ce Allah maɗaukakin sarki mai tsarki ne la yaqbalu illa tayyiban ba zai taba karba ba sai abin da yake mai tsarki kyawa wa inna Allah amara almu'minina bima amara bihi almursalin kuma lalle Allah madaukakin sarki ya kori masu imani da irin abin da ya kori manzannin shi fa qala Allah yace ya ayyuhar rusulu ya ku taron manzanni kulu min tayyiba min kulu min at-tayyibati wa'malu salihan ku ci daga cikin halal wa'malu saliha sannan ku aikata aiki nagari inni bima ta'maluna alim lalle ni kam game da abin da kuke aikatawa ina da cikakken sani wa qala annabi yace ya ayyuhal ladina ya ayyuhal ladina amanu Allah madaukin sarki yace ya ku wanda kuka imani kulu min tayyibati ma razaqnakum ku ci daga cikin dadadan abin da muka arzuta thumma zakara rajula sannan annabi ya ambaci wani mutum yutilu safara da yake tsawaita fatauci ash'ata akhbara gashin shi ya cikunkuye akhbara sannan yayi kura ya muddu yadihi ila sama yana daga hannunsa zuwa sama ya rab yana cewa ya ubangiji ya rab ya ubangiji wa mat'amuhu haramun annabi ya ce amma abincinsa na haramun wa mashrabuhu haramun abin shansa haramun wa malbasuhu haramun tufafin jikinsa haramun wa ghuzziya bil haram sannan an rene sa da haram abincin da aka tashi da shi ma haramun annabi ce fa anna yustajabu li dhalik ta yaya za a karba mu irin wannan ba za a karba masa addu'a ba za a karba masa nawa ne yau daga cikin musulmi matsalar su ba a karba addu'a idan kaga ka roki Allah bai karba addu'a ka ba binciki kanka ka gani binciki matsalolinka binciki alaƙarka da ubangijinka Allah mai karɓa addu'a ne Allah baya saba alƙawarinsa shi yace ku roƙe ni zan karɓa muku addu'a to in kaga bai karɓa maka ba binciki kanka yaya kake yaya dukiyarka take shin dukiyarka ta halarce ko ta haramce Allah sa mu dace Allah madaukakin sarki yace in kuntu washkuru lillah ku gode ma Allah madaukakin sarki in kuntum iyyahu ta'budun in kun kasance shi kadai kuke bauta inna ma harrama alaykum maitata ku sani kadai abinda Allah madaukakin sarki ya haramta muku shine almaitata mushi almaita malamai suka ce hiya allati tamutu hatta anfiha min ghairi tazkiya mushe shi ne abin da ya mutu da kansa ba tare da an yanka sa yanka na shara wannan shi ne yake ce mami mushi munan masai yake tago masai ke abin da yake ce ma masai duk dabbar da ya halatta a ce ta gida ce ko ta daji ce mai tashi ce ko maras tashi ce a ce ta mutu ita da kanta ba tare da an yan mata yanka na shara'a wannan ita ce masa ina fata mun gani sawa'un kanat munkhaniqa duk guda ne ya kasance shaƙe ta aka yi ta mutu ko kuma da baibayi ne murɗe shaƙe ta ta mutu in dai ta mutu a haka ta zama masai ta zama mushi ba za a ci ba haram aw mawquzatan ko ta kasance bugunta akai an dake ta ne ko wani ya bige ta ne sanadiyar haka ta mutu ba tare da an yanka ba ta zama mushe ba za a ci ta ko kuma wadda ta faɗo daga saman tudu ko dusi ta mutu don kanta ita ma wannan mushe ce ba za a ci ta ko kuma wadda karo ta yi da 'yar uwarta karo suke yi haƙo da ya mutu tsakankaninsu ko kuma wani mota ko wani abu ta kaɗe shi sai kasance ya mutu kafin a yanka wannan ma mushe ce ina fata mun gane to duk dabbar da ta mutu da kanta ko da irin wa'anga sababban mushe ce bai halatta a ci ta imam al-qurtubi rahimahullahu ta'ala yace al-maitatu ma farakathu ar-ruh min ghairi zakatin mimma yuzbah abinda ake ce ma mushe ko masai shine duk abinda rayuwar shi ta rabu da shi ba tare da yanka ba ina fata mun gane daga cikin irin ababen da ake yankawa to wannan mushe yace wa ma laysa bi ma'kulin fa zakatuhu ka mautihi kas-sibai wa ghayriha duk abinda ko ba a cin shi dama asalinsa yankansa kamar mutuwarsa ce kamar na bindan shi da makamantarsa ina fata mu gane duk abin da aka haramta cin shi to yankansa ma matsayin mi matsayin kamar kare yanzu don an yanka kare ya halatta bai halatta ko da an yanka shi shi mine ne mushe ne saboda asalinsa mine ne haramun ina fata mun gane matsalar da ta damu 'yan tatsi ne masu imani da alkur'ani shi kadai a cikin wannan wata an samu na daga cikin 'yan tasiri a najeriya wanda ya yanka kare gaban kowa suka dahawa aka ci naman kai menene dalilinsu suka ce cikin alkur'ani babu inda aka ce kare haram kuma haka nan a cikin alkur'ani babu inda aka ce kare haram ne illa su su su imani da hadisan manzon Allah amma annabi ya bayyana dabbobin da ke haramu yanzu da suka ga abin ya yi muni abin ya yi illa har an samu wasu daga cikin marasa hankali da suka ɗauki doka ga hannu suka tarwatsa su suka kora wasu daga cikin unguwa hukuma ta yi magana a kai manya-manyan su suka fito suka ce a kare haramun ne suka yi ta ƙoƙarin jawo wasu ayoyi masu kamar sun ba su dama haramta kare wanda hakan bai ba su dama babu dama sai ka kawo ayat kare haramun in ba haka ba kai kasan addinin da kake karyace kake ka kawo kaga wanda wannan ke nuna cewa addinin su menene tawayyan addini kuma karyace suke Allah shirya kenan kaga abin da yake haramu ne yankan sa bai nuna halaccin sa sai dai daga cikin ababen da aka ce haramun ne idan ba a yanka su ba to akwai wanda aka samu hadisai daga cin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suka nuna mi halaccin cin su kamar mi kenan kamar fara an gane ko sannan kuma da anta da kuma wannan mai jinin nan mai yake ce masa makaiƙaita na muke ce masa ko banda makaiƙaita mai yake ce masa sai fa ko to da ita da anta an halatta cinsu kenan sun fita daga cikin umumin hani hadisi ya zo a cikin sunan na ibn maja da imam bai da musnad na imam ahmad min hadisi ibn umar marfu'a annabi ke cewa uhillat lana maitatani wa dama an halatta mana mushe guda biyu mastai guda biyu da kuma jini guda biyu amma almaitatani falhut wal jarat matattun guda biyu mushe wanda ya halatta a ci shi koda ba yanka ba shine falhut wal jarat kifi da kuma fara wa amma damani amma jini guda biyu da aka ba mu dama mu yi amfani da shi mu ce shine falkabir wa tihal shine zuciya wai me yake ce mata anta da saifa wannan ya halatta a ce su tare da cewa jini ne wancan ma ya halatta a ce su tare da cewa ba a yanka su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wata sun zo a cikin wani ruwa sai suka samu wata irin dabba mai girman gaske suka ci daga cikin wannan dabba kuma suka kai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ci daga wannan dabba wasu malamai suka ce kifi ne ina fatan mun gane wanda ke nuna kifi shi idan aka same shi a mace za a yi mai kenan za a ci ba sai an yanka ba haka fara ita ma za a ci ta ba tare da yanka ba ke ina fata mun gani amma duk abin da ya mutu daga cikin ababen da muka ba da labari na sifofin nan to wannan haramun ne a cikin waddama da jini shi ma Allah ya haramta shi kenan duk jini wanda yake na yanka ne damul masfuh kenan jinin da aka yanka dabba aka yanka ya kwaranyo wannan jinin haramun ne a cikin ina fatan mun gane haramun ne a cikin wannan jinin amma sauran jinin da ke rataye ko yake makale akan sauran naman jikin dabba daga ciki shi kuma ba laifi bane ya halatta amma wanda ke kwaranyan nan yana zuba haram za ka yi mamaki a nan kai har a ce haramun ne saboda nan ba sa cin shi ko kuma suna ganin kasanta shi da cewa datti ne amma akwai kasashen da suke shan shi akwai kasashen da suke dafa shi sai ya game a shanya shi ya bushe sannan a soya shi a dinga ci da ni na ga wurin da ake auna jini kilo kilo ana saidawa ana da ci to irin wannan jinin haramun ne ce shi ولحم الخنزير هكا دناما ألدي ألدي تنشي شما حرام وما أهل به لغير الله لدع أبن دعك ينكا شزوا قون واندبع الله عبد الله بن عباس يتي وما أهل به للطواغيت duk dabbar da aka yanka dan dagutu to wannan dabba ba za a ci ta ina fata mun gane misali a je kabarin wani shehu ko wani malamin da ake kudirin cewa shi waliyi ne a yanka dabba a wurin wannan dabba an yanka ta don neman kusancin wannan shehu da yarda da shi wannan dabba haramun ne a ciki ina fata mun gane duk dabbar da aka yanka ta zuwa ga bautan wani wanda ba Allah ba wannan dabba haramun ne ce Imam Qatada yace ma dhubiha li ghayrillah duk wani abin da aka yanka zuwa ga wani wanda ba Allah ba haramun ne ce irin dabbar da boka zai cewa ka kawo ko malamin tsubbu ce wannan bukatar ba za ta biya ba sai an yi mi sai an zub da shi ne yaudara ce yaudara ce sannan kuma wannan dabba ta zama haramu saboda an yanka ta badan Allah Imam Rabi'i yace ma zukira alaihi ghairu bismillah duk abinda aka ambaci wani suna wanda ba na Allah ba wurin yanka shi daga cikin dabbobin da ake ci na halal to wannan dabba ta zama haram ina fata mun gane da an ambaci sunan wani wali ko sun wani shehu ko sunan wani aljani da makamantansu cin wannan dabba haramun ce ai kuna ganin yadda bokaye suke yanka dabbobinsu duk wanda ke kallon abin da ke faruwa bayan faruwar wannan juyin mulki ya ga cincirin da bokaye suka yi kun gani ai ko kun ga yadda suke yanka dabbobinsu ko kawai a kazan za a kama ta daga tsaye a soke wuyan kawai ana ana balbada ma aljannunsu da kuma abubuwan da suke bauta ma jinin to kaga wannan dabba haramun ne cin so da an yanka ta zuwa gano wanda ba Allah kuma galibi bokaye da malaman tsubbu sukan gayi sunan shedannu da aljannu yanka dabba ba wai Allah suke ambata ba shi yasa in kana da wani malami makwabci daga cikin masu yanke-yanken nan kar kare ka ce naman shin ya aiko gidanka eh in san samu ne ma ka gaya masa kai baka sabgan naman sa maka gaya masa cewa irin naman da yake yankawa don neman bukata da neman kusanci zuwa aljanu haramun ne da aka kare kara aiko shi gidanka ai haka yana faruwa ko haka yana faruwa wani bin ma za ka ga mutum da ke aikin gida guda kuke da shi a kawo zabbi da kaji a yanka a dahe biyan da dare a raba ma kowa daga cikin yan gida su ci wannan dabba haramun ce kar ku ci ta kubar masa kayansa ina fata mun gane sai dai an togace dabbobin da ahalul kitab suka yanka ahalul kitab idan suka yanka Allah ya halatta mana cin abin da suka yanka ba wai sai mun binciki ba me suka ambata wurin yanka wannan dabba wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum idan ahalul kitab suka yi yankan su irin abin su ya zo na sallar su suka yanka dabba to babu laifi mutum ya shiga cikin wannan dabba ina fata mun gane wasu malamai suka ce sai fa in yana tsaye yana gani yana ji suka ambaci sunan masihu suka yanka to wannan lokacin ba zai ci ba amma dai zance mafi inganci tunda Allah ya ce mu ci ya san san ambaci wani wanda ba Allah ba kawai Allah ya halatta mana daga cikin na yake cewa dabbobin da ahlul kitab suka yanka daga cikin dabbobin da halal ne a yanka su wannan za a iya cin su ba kuɗi ba laifi ba shi ne wa ma uhilla bihi da ghairi Allah ce fa man turra ghaira baghi duk wanda ya takuru ya matsu bukata ta kai shi ghaira baghin ba mai wuce iyaka ba ko ghaira baghin ba mai yin zalunci ba wala adin ba mai wuce iyaka ba fala isma alai to babu laifi a gare sa ya iya cin abin da aka haramta ina fata mun gane kenan duk wanda bukata ta jashi cilas ta jashi zuwa ga cin ababen nan da aka ambato na haramun to a wannan lokacin babu laifi zai iya ci kenan mutum ne ya bata ko cikin sahara ko kuma ya samu kanshi hannun wasu makiya da ba su da abincin da za su ci sai abin da yake haramun ne kuma gashi yana jin yunwa yana jin kishirwa a wannan lokacin darura da bukata za ta iya sa ya ci wannan abu ina fatan mun gani za ta iya sa ya ci wannan ko yana cikin fatauci guzuransa ya kare sai ya gama daga da dabbobin da an haramta cin su a wannan lokacin zai iya ci saboda me yana cikin darura yana cikin bukata zai iya shan giya zai iya shan duk wani abin da aka haramta mishi sha shi ko ya amfani da shi a wannan lokacin saboda bukata da darura ta sa shi zai yi wannan abu ina fata mun gane wasu malaman suka ce wannan damar an bada ta ne ga mutumin da ya fita fi sabilillah ko fita ta halal irin bulaguro dan neman halal da makamantansu amma dan fashi da makami shi ko wannan bukatar ta kama sa bai halarta ya ci wannan abu saboda irin su ba su da wannan rahusa ina fata mun gane irinsu ba su da wannan rahusa kamar yadda sa'id ya ce ghaira baghin wala adin ya ce qala huwa alladhi yaqta at-tariq falaysa lahu rukhsa idza jaa an ya'kula al-mayta wa idza atasha an yashrab al-khamr shi wannan baya da wannan dama ko wannan rukhsa ta idan ya ji yunwa ya ci abin da yake mushe ne ko idan ya ji kishirwa ya ci abin da yake ko ya sha abin da yake haramun shi ba a bashi wannan dama ba to yanzu da a ce mutum zai samu kanshi cikin wanga halin sai ya ga mushe ga yanan bayan ya ga mushe kuma sai ya ga wani abincin mutanen da ba nashi bane a wannan lokacin wani zai ci eh ka bace sai kai ka tari da garkar wani da ga mushe ka gani sai kaga cikin garka akwai su banana su tufaha ga yana amma na mutane ne mushen zaka ci ko kayan mutane zaka ci eh wasu malamai suka ce sai ka ci kayan wannan mutane amma karka yi guzuri da shi eh karka ɗiba ka cika jaka ko ka cika riga sai ka ɗanci daga cikin shi don ka kawar da wannan musibar ta halaka da zaka yi ina fatan mun gani eh ka bar mushe ka ci wannan hadisi ya zo a cikin sunan na abi dawud da imam tirmidhi hadisin amr bin shu'aib an abihi an jaddihi su'ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an thamar al mu'allaq an tambayi manzon Allah tsira da aminci Allah su bata gare shi akan ƴaƴan marmarin da suke laƙe akan uwa iccen su fa qala man asaba minhu min bi min bi hajatin bi fihi ghayr muttakhidin khubnatan fala shay'a alayhi duk wanda ya kokarin ɗiban wannan abin daga cikin mabukacin da bukata ta sa ya yi hakan ya ɗiba wani abin da za ya ci ba tare da ya cika rigarsa ba to babu laifi a gare sa ina fatan mun gane shi yasa na san wanga masu garaki suka rike wata ka'ida Allahu alam ina ganin ko wanga abin suka taba yi ko kuma al'ada ce ta yi daidai da abin da shari'a take su galibi idan ka je garake na ababen marmari a inda ake da garaken masu yawa na wadata sai su ce duk abin da ya faɗo ƙasa ka ci amma kar ka tsinka ko su ce ka tsinka ka ci ka ƙoshi amma kar ka yi guzuri can ƙauyen yaman nan da kwai mangwar mai yawa idan mun samu hutu lokacin da muke jami'a mukan je can bakin gulbi mu yi wanka ko mu ci abinci masu garakan sai su ce iya cikin kare ka cika duk fitina ka baka ishan mangwar goma in ka ci ma ka ci goma duk yinin nan su ce ka ci ka ci iya iyawarka amma kar ka cira saboda idan suka ba da damar cira mutane sukan cire wanda bai nuna ba sai su bata musu sai su ce to ka bari ya faɗo kuma ga yana ya faɗo ko ina sai su ce ka ci wasu ma sai su ce ka tsinka ka ci amma in za ka tafiya kar ka yi guziri kar ka cika leda kar ka cika riga ko wani buhu ka sayar da shi saboda su ma kasuwa suke saboda aka baka damar ka cika cika buhu sai ka je ka saida kaga ba ba ka da bambanci da masu kayan ke to galibi kasashen da ko wuraren da suke da wadata na ababen marmari sukan ba da wannan daman watakila sun ji wannan labarin ne na hadisin nan ko kuma al'adar su ta yi daidai da abin da shari'a ta ba da dama a yi ina fatan mun gane don haka dai duk wanda bukata ta ja shi ta dole zuwa ga cin wani abin da ba nasa ba babu laifi ina fatan mun gane yana ko da ka zo gari yunwa ta dame ka karasa wanda zai baka kuma kaga wani abinci ga yanar na mutane za ka iya ci za ka iya ci saboda in baka ci ba za ka hallaka ina fata mun gani Allah samu dace sai Allah ce fala ithma alaihi babu lahi a wannan lokacin inna Allah ghafurur rahim lalle Allah madaukakin sarki ghafurur mai gafarta zanuban bawon shine rahimun kuma mai jin kai ne a kan sai ce
إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد Allah ce innal ladhina yaktumuna ma anzala Allahu min alkitab lalle waɗannan da ke boye abinda Allah madaukakin sarki ya sabkar min alkitab na daga littafi shine littafin at-taura ina fatan mun gane wasu kuma malamai suka ce alkitab suna ne na jinsi ya shafi dukkan littafan da Allah ya sabko ma annabawansa ko kuma manzanninsa duk wanda suke boye abinda Allah ya sabkar na daga littafi wa yashtaruna bihi thamanan qalila kuma suna kokarin masanyawa da wannan abin da suka yi thamanan qalila wani abin amfani dan kadan da za su samu na kuɗi ulaika ma yaquluna fi butunihim illa na irin waɗannan babu wani abin da suke ci a cikin cikunan su face sai wuta wala yukallimuhumullahu yawmal qiyamah Allah madaukakin sarki ba zai musu magana ba da za ta amfani su ranar tashin kiyama wannan shine sakamakon mai koyi gaskiya bayan ya riga ya san ahadul kitab sun san gaskiya sun san da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama shine manzon karshen zamani Allah ya ba su sufofin shi a cikin at-taura haka ya ba da sufofinsa a cikin injila ya ga kamanninsa sun san shi irin yadda suka san ƴaƴan da suka haifa tare da haka suka ɓoye gaskiya suka ƙi su bayyana ta don su samu wata dauɗa ta duniya ina fata mun gani saboda larabawa idan suka je wurin ahlul kitab sukan kai musu kyaututtuka da hadaya sukan kai musu abin karramawa to suke ganin cewa idan suka gaya musu cewa annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shine annabin ƙarshen zamani to hakan zai sa larabawan su yi imani da annabin su daina kawo musu abin da suka saba kawo musu na hadaya hakan yasa suka ɓoye gaskiya suka ƙi gayinta wanda har yanzu akwai ire-iren mutane kamar haka sun san gaskiya sun ƙi su gaya ma mabiyansu wannan gaskiya so idan suka gaya ma mabiyansu wannan gaskiya mabiyansu za su fahimci wanda suke yaƙi da su shekara da shekaru ashe abin da suke faɗa gaskiya ne idan suka fahimci haka sai su jaye musu su kuma ga wancan mutane to hakan sai ya sa su kuma su taushe gaskiya su ki faɗa saboda abin da suke samu na amfani har wannan abin zargi ne ina fata mun gane kuma wannan halaka ce sakamakon masu irin wannan aikin shine la yukallimuhum Allah yawmal qiyamah Allah madaukakin sarki ba zai yi magana da su ba irin maganar da za ta amfane su gobe alkiyama la yukallimuhum kenan kalama tashrifin wa madhin wa sana Allah ba zai magana da su magana ta sharrafawa ko magana ta yabo sam sai dai Allah zai yi magana da su magana ta wulakantarwa magana ta azaba da firgitarwa a kansu da su da makamantansu hadisi ya zo a cikin sahih muslim daga abi huraira an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qal manzon Allah tsira da mun ci Allah subhanahu a gare shi yace salafatu la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhi mutane guda uku Allah ba zai musu magana ba da za ta amfane su gobe alkiyama sannan ba zai dibin su ba dubi na rahama wala yuzakkihim sannan ba zai tsarkake su ba walahum azabun alim sannan suna da azaba mai radade na farko shekun zanin babban mutumin da ya shahara da yin zina babban mutum kuma zaman ku baya da aiki sai yin zina wannan mutum Allah ba zai yi magana da shi ba kuma zai kalle shi kallo na rahama ba sannan yana da azaba mai raɗaɗi gobe a kaya wa malikun kazzab da jagora ko sarki ko shugaba wanda yake makareci ne shi ma sakamakon shi kenan wa a'idun mustakbir da talaka mai girman kai baya da kuɗi amma ya raina mutane baya da wani hali amma ya raina mutane kuma bai karɓar gaskiya shi ne girman kai ai girman kai yana da sababi ko ko ya zamanto kana da wani hali ko kana da mi wani matsayi da kake ganin ka girma a kai to amma a ce baka da kudala kuma ga girman kai me ya kai ka muni kenan talaka kuma ga girman kai babu wani abin da ya kamata ya sa ka girman kai mana saboda talaka ne to irin su Allah ba zai kalle su ba sannan ba zai musu rahama ba sannan kuma suna da azaba mai radadi Allah yake shi hadisi ya zo cikin sunanin nasa'i da sahih ibn huzaima an abdullah ibn umar qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace salafatu la yanzuru Allah azza wa jalla ilayhi yawm al-qiyamah mutum guda uku Allah ba zai kalle su ba kallo na rahmar tashi alkiyam na farko al'afu liwalidai mai kangare ma iyayensa baya musu biyayya baya musu da'a baya musu hidima abinda suka nema ya musu baye baya ga musu kalami mai dadi baya shawarta su cikin al'amuransu ya keɓance daban yana cin rayuwa yana morewa su kuma ya da su cikin tsohon gida to irin wannan mutumin Allah ba zai kalle shi tashi alkiyam wal mar'atul mutarajjila da mace maza mace mai kamancice ne da maza ita ma Allah ba zai kalle ta ba gobe kaya mace mai shigan maza ko mai magana da gangan irin ta maza yar daudu kenan ko wanda ana samun sa daga cikin mata wadda youth da kuma mutanen da baya da kishi yana ganin ana banna cikin gidansa baya cewa komai diyarsa za ta fita ta fita mutabarrija babu hijabi babu adiko ko ta yi hawa wanda yake duk wanda ya ga hawan ya san hawan na rashin mutunci amma ba zai ji mata komai ba ta fita ta dawo ko yana ganin ta tare da mazan da bai halatta ba a ce tana tare da su amma ba ruwansa a zo gidansa a yi hira a cika dare da diyarsa sai ita sai wannan wanda ya zo hira da wurinta ba ya ce komi kaga wannan da yus ne baya da kishi ko guda ya shigo gidan shi ana kaɗe-kaɗe ana raye-raye ana kallon music an kunna arewa bai isa ya hana ba kuma baya cewa kuma bal ma tare da shi za a kaɗa kaga wannan baya da kishi ko ya ga matar shi ta je wurin sabga ko wurin siyasa tana ta ihu tana magana cikin mutane bal ma wata tana rawa kuma ba ruwansa bai damu ba wannan baya da kishi baya da fa'ida Allah ba zai kalle shi gobe da kiyama Allah kare wa thalathatu la yadkhuluna al-janna mutum guda uku su kuma ba za su shiga aljanna al'aquli walidai mai kangare ma iyayensa wa mudminil khamr mai shan giya ko da yaushe kullun cikin su yake wal mannanu bima a'ta da mai gorama mutane da abin da ya ba su sai ya maka kyauta ya maka alkhairi sawa'un tufafi ne ya maka ko kuma gida ne ya baka ko wani abin alkhairi sai zo cikin fada cikin mutane ce ai wannan ne na mishi kaza eh kaza nan ma ni na mishi shi wanda inda ban mushe ma ai da yanzu na nan to zarta a walakanci irin waɗannan mutanen gobe za shiga alƙaya sufofi ne wanda yake munana wanda bai kamata ba a ce musulmi na ƙwarai ya sufanta daga irin wannan munanan sufofin shi yana Allah ya ce wala yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wala yuzakkihim ba zai tsarkake su ba wala hum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi ulaika alladhina ishtaraw ad-dalalata bil huda waɗannan sune wanda suka siyi bata da shari'a suka bada shari'a aka ba su bata wal azaba bil maghfira suka sayi azaba da gafara fama asbarhum ala nar me ya kai su kutsawa cikin abin da zai sa su shiga wuta gobe kaya irin abin da zai sa kuma ba za su iya hakuri ba a cikin zaman wuta zalika bi anna allaha nazzala kitaba bil haqq hakan ya faru ne kasancewa Allah madaukin sarki ya sabkar da littafi ne da gaskiya shine littafin at-taura wa innal ladina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id Allah ce lalle waɗannan wanda suka yi sabani fil kitabi game da taura da Allah ya saukar lafi shiqaqin ba'id suna cikin sabani mai nisa suna cikin rabuwa mai nisa ke sai Allah ya ce
ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين والمساكين وبنى السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون Allah ce laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib walakin al-birra man amana billah laisal birra ba shi bane ba aikin kwarai dan lafazin albir ismun jami'un li kulli khairin wa ta'a ismun jami'un li kulli khairin wa li kulli ta'atin wa qurba yutaqarrabu biha ko yataqarrabu biha al-'abdu ila khaliqihi jalla wa ala albirru suna ne da ya tattare dukkan nau'in ayyukan alkhairi da ayyuka na da'a da za a nemi kusanci da su zuwa ga Allah madaukakin sarki shine albirru ina fata mun gani imamu raghib al-asfahani babban malami ne mashhuri cikin abin da ya shafi lugar larabci da tafsirin alqur'ani mai kyau yace albarru da yima ba'un fatha an gane ko yace sabanin albahar ko bahar shine mi teku inda ba teku ba sunan shi mi albarru kenan albarru kishiyan albahar ne abinda za a iya hangowa cikin albarru yace shine za a iya hango yalwata da fadi shi yasa aka ciro albirru daga nan dan yalwatawa a cikin bautar Allah madaukakin sarki ina fata mun gani kenan laysal birra ba wai shi kadai bane aikin alheri an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal maghrib ku fuskantar da fuskar ku wurin mafudar rana ko kuma fadarta walakin nan birra man amana billah abinda ake ce ma albir aiki na alkhairi shine wanda ya imani da Allah wannan aya ta sabka ne akan al-yahud wasu malamai suka ce ta sabka ne akan dukkanin musulmi gaba daya har da yahudawa ma cikin su saboda lokacin da aka ce ma musulmi su daina kallon masallacin kudus su karkata fuskarsu suna masu fuskantar ɗakin ka'aba sai suka dinga riko da hakan suna ganin wani babban farali ne daga cikin farallai suka ba shi muhimmanci sosan gaske sama da sauran abubuwa sai Allah ce a'a wannan ba shi kaɗai ba ne aikin alkhairi aikin alkhairi yana da yawa aikin alkhairi yana da faɗi yana daga cikin aikin alkhairi man amana billah wanda ya imani da Allah ina fata mun gane imani da Allah ko ya tattare yarda da kasancewa akwai Allah madaukakin sarki baka ganin Allah da idanunka baka iya kashin shi ta hanyar sauti kai duka wasu ababe da Allah ya mallaka maka dan ka iya tabbatar da akwai abu ko babu shi ba sa iya riskar Allah ka iya gano akai shi da wannan abubuwa ko zai yi ba zai yi Allah ya ba mutum wasu ababe guda biyar da yake riskar ababe ya tabbatar da akwai su ko ba na farko akwai mi ido gani gani yana baka ilimi da yakinin cewa akwai abu in baka gan shi ba ka iya kashe shi ko in baka ji shi ba in wanda za a iya jin kamshin shi ne za ka iya jin kamshin shi in baka ji kamshin shi ba in wanda za a iya ɗanɗana shi ne za ka iya kashi ɗanɗanin shi ka tabbatar da akwai shi in kuma ba shi bane ba wanda an iya tabawa ne a iya gane akwai shi ko babu shi shi ma hanya ce ta iya ta iya gane akwai abu ko babu waɗannan hanyoyin guda biyar da Allah ya ba banu Adam na gano akwai abu ko babu shi da su baka iya riskar Allah ka iya gane akwai shi ko babu shi amma Allah ya barka da ayoyi ya barka da alamomi da suke tabbatar da cewa akwai shi ina fata mun gani na daga cikin manyan ayoyin da ke nuna cewa akwai Allah madaukin sarki halittar sama ko halittar ƙasa zubar da ruwa daga sama fitar da tsirrai daga ƙasa kai kanka mutum da yadda Allah ya tsara ka alama ce da ke nuna maka cewa akwai Allah ina fata mun gani ta yadda da za a tare ka kai mai hankali a ce maka ga wata villa can mun gani tsaf an adeta da filar da komi duk wani abin zamani an sa hadda wurin wanka fisin da yara ƙanana suna yawo a cikinta sai a ce amma haka aka ganta za ka yarda eh a ce haka kawai aka isko ta da muka zo garin gama haka maka gata kaga duk mai hankali ta za mai ba da labarin nan menene mahaukaci ne saboda ba za a iya ganin abu ba shi kaɗai ba tare da wanda ya shi ba to in ba za ka yarda ba a gabila da irin wannan tsarin ba tare da wanda ya yi ta ba ka yarda ka ce saman gaba ba wanda ya yi ta in akwai hankali da abin da ke cikinta na kwarewa da gwaninta da yadda take shekaru aro aro ba ta taɓa samun matsala ba ka yarda ka ce babu wanda ya yi ta haka ƙasa ma ka ce babu wanda ya yi ta ka dibi kanka ka ce haka kawai kaga kanka babu wanda ya yi ka haka ba zai taɓa ba shi yasa a wani wurin Allah yake tattaunawa da kwakwalan masu hankali don ya tabbatar musu da cewa akwai Allah am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ard bal la yuqinu ba za su taɓa yana a ce su suka halarci kansu ko kuma su suka halarci sama da ƙasa wane ne halicce su kenan Allah kenan na daga cikin imani da Allah imani da cewa Allah yana sannan kai imani da rububiyar Allah kai imani da uluhiyarsa kai imani da al'asma'u wasu shi imani da Allah ta ɓangaren cewa Allah shi ne rabbu rububiyar Allah kenan shi ne Allah huwa al-khaliku al-maliku al-mutasarrifu Allah shi ne mahalicin komai da komai sannan shi ne mamallakin komai da komai sannan shi ke sarrafa komai da komai baya da kishiya ko abokin tarayya cikin yin haka ina fata mun gane imani da Allah ta hanyar ayyukansa shine tauhidin rububiyya ka yarda da Allah da kasancewar akwai shi cikin ayyukan da yake aikatawa wake sabkar da ruwa Allah aiki ne na Allah banda Allah babu wanda yake haka wake fitar da tsirrai Allah wake kashewa wake rayawa Allah wake fito rana daga gabas ta fadi yamma banda Allah akwai wanda zai haka shi yasa Allah ya ce idan ya tafiyan muku da yini kullum babu dare wani Allah nan zai zo muku da daren da za ku huta a cikin shi akwai ba qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah man ilahun ghayru Allah ya'tikum bi dhiya ku bani labari idan Allah ya sanya muku kullun dare ne sarmadan har abada kullun ya zo tashi al-qiyama wani Allah ne zai zo muku da haske akwai shi babu shi yasa annabi ibrahim alaihi salatu wassalam yana tamnawa da kafirin zamaninsa mai da'awar cewa shine allah sun zo za a mukabala a tattamna za a fara tattamna sai annabi ibrahim ya ce mishi to ni dai ubangiji na shine mai kashewa shine mai rayawa shi ma sai ce ni ma ina kashewa ni ma ina rayawa ya fara mishi da mataki mai sauki ya kawo mutum biyu ya kashe guda ya ce kai tafi abin ka kawo kaga na kashe wanga na rayawa sai ce mishi to ubangiji na yana fito rana daga gabas sai ta faɗi yamma sai shuru kenan yanzu shi ya kata shi daga yana yamma sai faɗi da ita gabas fambitan ladi kafa sai ya kumiyata babu abin da zai faɗa akwai ababen da Allah ke yi babu wani daga cikin halittunsa da ya isa yi kamancece ne da Allah cikin wannan ayyuka shi yasa dole kai imani da shi sannan kai imani da Allah ta fuskar uluhiyya wannan shine kuma yarda da Allah ta hanyar aikin mu mu bayu karka bauta ma kowa sai shi duk abin da ke karɓar sunan ibada ko bauta haƙƙi ne na Allah shi kaɗai baya da abokin tarayya cikin wannan haƙƙin sawa'un annabi ne daga cikin annaba mala'ika ne daga cikin mala'iku baya tarayya da Allah cikin irin ababen da Allah yake bantar su babu shi kaɗai ake bauta ma shi kaɗai ake neman agajinsa shi kaɗai ake kira da roƙo shi ne abin nufi da bukata banda shi babu wanda zai iya biya ma wannan bukatun gaba ɗaya ina fata mun gane in ka shiga damuwa ka shiga takura ba za ka kira Allah shi zai iya shuraren ka kuma yana jin ka yana ganin ka kuma ya biya ma bukatun kai kafirai ma kafiran farko kafiran farko idan suka samu kansu cikin matsi da takura wa suke kira Allah shi yasa Allah ya ce wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din falamma najahum ila al-barri idza hum yushrikun idan suka hau jirgin ruwa harshen ruwa ya dinga buga su suka ga iska wanda zai iya hallakar da su ta wannan lokacin babu lata babu uzza Allah kawai suke kira ya Allah samar da mu ya ubangiji fitar da mu cikin tashin hankali da sun zo bakin ruwa an samu cikin kwanciyar hankali da zaman lafiya shikenan sai a koma shirka ana kiran allobi idan kaga kafirai ma sun gano idan aka shiga matsala wa ake kira Allah shi za a kira wani annabi daga cikin annabawa za a kira wani mala'ika daga cikin mala'iku wa ake kira wannan lokacin Allah shi ka kar ka yarda ka taba shuraren wani wanda zai ce maka za a kira manzan Allah za a kira annabi da aka shiga damuwa wallahi wannan mushriki ne kuma yarda da wannan magana ma shirka ce annabin ya shiga takurar damuwa yake kira eh Allah yake kira shine abin kira shine abin roƙo to ta yaya za a roƙon manzan Allah a inda ake roƙon Allah annabi Muhammad tsaran Allah ne ku ba na amsa menene ga Allah shi bawa ne zaɓaɓɓe ne daga cikin halittun Allah mafi kusanci ne a wurin Allah sama da sauran halittun Allah gaba ɗaya fiyayye ne daga cikin halittun Allah amma baya da haƙƙin bauta kuma ba za a daidaita shi da Allah duk wanda ya kuskura ya hada wani da Allah ko ma wane ne to wannan ya shirka da Allah ina fata mun gane shine tauhidul uluhiyya ka kade ta Allah da ayyukanka na bauta kar ka bauta ma wani ko ma wane sannan tauhidul asma'i was sifat imani da Allah na daga cikin sa ka kade ta Allah da cewa yana da sunaye kyawawa kuma yana da sufofi masu kamala da suka dace da zatinsa duk abin da Allah ya makansa na suna wajibi ne mu kira Allah da wannan suna in za mu roƙon Allah mu roƙe shi da wannan suna idan Allah ya makansa sifa daga cikin sifofi wajibi ne mu kira Allah da wannan sifan mu bar ta yadda take ba tare da mun karkatar da ita Allah da ya makansa wannan sunan ko wannan sifar ya fi ka kishin kansa Allah ba zai sifanta kansa da abin da ke tawaya bane ina fata mun gane yadda Allah ya ce yana shi sai mu ce eh yana shi ya yake shi babu wanda ya sani sai shi yana gani eh yana gani ya yake gani babu wanda ya sani sai shi ko ba haka ba yana da hannu eh yana da hannu me yasa yana da hannu saboda shi yace yana da hannu yaya hannunsa yake babu wanda ya sani sai shi dan babu wanda ya san Allah sai Allah ko ko wanda ya san Allah da yake babu shi haka idan annabi sifanta Allah da wata sifa sai mu kira Allah da wannan sifa mu barta akan haka annabi ya fi mu san Allah kuma ya kimi kishin Allah annabi ba zai sifanta Allah da sifa wadda ke maimuni ce ba ko sifa wadda za ta sa Allah ya kama da bayinsa duk abin da Allah ya ce yana da sai mu ce eh amma baya da kamance ce yana daga cikin halittunsa laisa ka mithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir ina fatan mun gane lokaci yayi ina gani ko ne ya kamata mu dakata insha Allah wani mako sai mu ci gaba mu dora inda muka tsaya abinda muka faɗa daidai ya Allah ya sami tare da lada gaba daya ciki kuskure ko tuntuban har Allah ya fi mana gaba daya wassalamu alaikum wa rahmatullah